Na farkon farkon farawa da kai zan fara kasida ta Kai makamin ya Allah yau man tsaro waka ta Wacce zan yi wa maulana bara masirin tura ta Ka kara yin ilhama in yi yabo ga babba dan babba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau mun haɗu a halaka na farko cikin karatun da muka yi alkawari insha Allahu wanda za mu gudanar da shi zuwa ga 'yan uwa domin 'yan uwa suna da matuƙar bukatuwa zuwa ga sanin wato wasu haƙa'iƙ akan maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda rashin sanin waɗannan haƙa'iƙ ɗin da kuma rashin yawan fito da shi zuwa ga mutane ya sa da yawa daga cikin masu ƙaryen intisabi zuwa ga maulana shekul islam suke intisabi alhali kuma idan mun duba ayyukansu da maganganunsu da tarbiyyansu da al'adunsu ya saba ma irin karantarwar maulana shekul islam radiyallahu anhu wannan wato halakatu da za mu gabatar yana kunshe ne ƙarƙashin maudu'in a shekhu ibrahimu inyas ya ta haddasa an nafsihi ma'ana shek ibrahim radiyallahu anhu yana bayyana kansa da kansa cikin maganganunsa ma'ana ba za ka ɗauko wani mutumin da ba a san shi ba ba a san waye shi ba ba a san daga ina yake ba sannan ka zo kana ɗauko wasu maganganu wanda ba su da tushe ba su da asali na ƙaryan karamomi ko kuma ƙaryan an yi kaza kaza ya faruwa na ya ce kaza kana lankaye wannan su ne dalilanka da hujjanka akan rushe shekul islam a shekul ibrahim radiyallahu anhu wannan karatu da za mu gabatar za mu gudanar da shi ne ƙarƙashin littattafan maulana shekul islam da maganganun maulana shekul islam wanda ya yake bayyana aƙidansa da manhajinsa da makarantansa da kuma manufofinsa a halaka na farko muna da matuƙar buƙatuwa zuwa ga sanin wato wane ne shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda za mu kawo shi a takaice insha Allahu a za mu yi amfani da wato littafin Professor Ibrahim Makari dangane da ɗauko wani abu takaitacce akan tarihin Maulana Shekul Islam radiyallahu anhu daga nan kuma sai mu kutsa cikin littattafansa sai mu ga menene shi Shekul Islam yake faɗi dangane da manhajinsa da koyarwansa da kuma ɗariƙansa da faidarsa sannan ma mu san menene ma faida ɗin sannan ma mu san wato menene manufofin maulana shekul islami wato a alamul islami gaba daya wannan littafi mai suna asura a shi'iriya a cikinsa za mu ɗauki wato namuzaji na tarihin maulana shekul islami radiyallahu anhu shekul islami radiyallahu anhu kamar yadda kullum muka saba ji a an haife shi ne ranar alhamis a watan rajab kamar yadda ya zo cikin wannan littafi kana maulidu sheikh ibrahim ibn alhaji abdullahi alkhawlaki a shiyata yawmil kamis alhamisu ashara min shahari rajab an haife shi ranar alhamis goma sha biyar ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu daya da dari uku da goma sha takwas bidaibatin yasin a wata ƙarya da ake kiranta taiba sannan mahaifin maulana shehu ibrahim kaulaha radiyallahu anhu shine alhaji abdullahi ibn muhammad mahaifiyarsa kuma ita ce as-sayyidatu aisha bintu ibrahim kamar yadda kuma wasu masajir na tarihi suka tabbatar wanda a cikin wannan littafi marubucin ya faɗi yantahi nasabuhu min jihatil abi ila sahabiyil jalil uqbat ibn nafi nasabansa yana karewa a gurin sayyidina Uqbatu ibn Nafi ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shahararren Faris a maidanin jihadi da kuma yada musulunci wanda yana nan a rubuta cikin littattafan tarihi a musulunci ya shigo afirka da gudumawa da jihadi irin na wannan babban sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallama a uqbatu ibn nafi wanda shine ya yi yaƙi a mali ya shigo da musulunci ko ko an ce ma ya shigo da musulunci cikin mali ba tare da an zubar da jini ba kamar yadda almasadiru tarihiyya ta tabbatar to amma duk da cewa وإن كان عدم ورود ذكر هذا النسب في المصادر القديمة أدى إلى تشكيك البعض فيه rashin ambaton cewa maulana shi ibrahim kaulaha wato jika ne na ukubatu nunafir rashin ambaton haka cikin littattafan da suka gabata ya sa wasu da yawa suna kokonto suna shakka cikin maganan ingantacce ne ko kuma ba ingantacce ba ne daga cikin wanda suka yi kokonto cikin tabbatar da wannan wato nasaban shi ibrahim zuwa ga batubnu nafe akwai dr amir sambo wanda yana ganin cewa duk waɗannan maganganu na cewa sai da shekhu ibrahim radiyallahu anhu jikan batubnu nafe ne wato irin ziga-zigi ne da kwanzagawa irin na muridai ba abu ne da yake da inganci ba har a yanzu amma an tabbatar da cewa maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi cikin maganganunsa ya ce wa innana la nahfazu nasabana sahihan ila jaddina al-arabiyyi sahabi mu dinnan min kiyaye nasabanmu ingantaccen nasabanmu zuwa ga wato kakanmu balaraban sahabi da yawa sai suka ce wannan ke nuna cewa maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu jika ne ga ukbatu ibn nafi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin shehu ibrahim radiyallahu anhu kana walidu sheikh ibrahim aliman jalilan wa sufiyan kabiran hafida alqur'ana ala walidihi wato mahaifin shehu ibrahim babban malami ne babban sufi ne kuma wato mujahidi ne babban mujahidi ne ya haddace alqur'ani maulana shehu ibrahim ya haddace alkur'ani a gurin mahaifinsa tun yana shekaru bakwai kamar yadda masadirut tarihiya suka tabbatar wasu kuma sun ce ba shekaru bakwai bane ya haddace alkur'ani yana da shekara goma sha uku ne kamar yadda wasu masadir din suka tabbatar jahida didda istihlal alfaransi hatta hatta tarrahu almuhtal lilhijra ila gambia almujawara wato mahaifin maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu yayi jihadi domin da turawan mulkin mallaka waɗanda suka zo domin mamaya wanda dalilin haka har ya sa mahaifin shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi hijira zuwa gambiya wanda kuma mahaifin shehu ibrahim tuwafiya shehu abdullahi am alfu salasumi'a wa arba'ina sana ya rasu hijira yana da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in daidai a lokacin da mahaifin maulanmu shehu ibrahim ya rasu shi kuma shehu ibrahim yana da shekara goma sha biyu daidai ko kuma ashirin da biyu daidai kuma maulana sheikh abdullahi mahaifin shehu ibrahim ya bar manya-manyan muridai waɗanda manya-manyan malamai ne marubuta ne kamar yadda masadir tarihiya suka tabbatar sannan dangane da nash'a na shehu ibrahim tasowar shehu ibrahim نشأ الشيخ إبراهيم في حجر هذا الوالد الذي رباه وغزاه بعلومه وسقاه بمعارفه شو إبراهيم يا تاسو أكركشن wato kulawan mahaifinsa wanda ya raine shi ya ba shi ilimomi sannan ya shayar da shi ma'arifofi da yawa kuma malaman tarihi ba su ambata wani malami ba maulana shehu ibrahim kawalaha ba idan ba mahaifinsa ba mahaifinsa ne kadai malaminsa duk da cewa wasu sun ce ya yi karatu a gurin dan uwansa muhammadul khalifa amma kuma an tabbatar da cewa wannan maganan ba gaskiya ba ne sabila da maganganun da shehu ibrahim din ya yi a kashin kansa da kansa ya tabbatar da cewa bai taba yin karatu a gurin wani malami ba idan ba gurin mahaifinsa ba sannan shi ibrahim tun yana ƙarami alamomi na baiwa da kuma wato almawahibul ilahiyya suka tabbata dangane da shehu ibrahim radiyallahu anhu tun yana karami wanda tun yana karami mahaifinsa yana kulawa da shi kamar yadda mai wannan littafi ya faɗa ma ja'ala walidahu ya'tani bihi inayatan khassatan wa yusi bihi akhlasa ashabahu wa aqriba'ahu mahaifinsa ya kula da shi da kyau kuma yana wasiya da shi wa sahabbansa da kuma mukusantansa akan su kula masa da Maulana Shehu Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu har sai da Shehu Ibrahim ambatansa ya watsu tsakanin wato mashariqul ardi wa magharibiha sannan yana daga cikin abubuwan da ke nuni akan abqariyan Shehu Ibrahim ma'ana kasancewan Shehu Ibrahim dan baiwa tun yana karami littafin da ya rubuta littafin da ke dauke da al'adabul islamiyya da kuma a tasawuful islami wanda yana da shekara 21 ya rubuta wannan littafin mai suna ruhul adabi lima hawahu min hikamin wa adabin wanda shehu ya rubuta wannan littafi yana da shekara 21 ne dan a cikin ruhul adabi yana faɗi wala ya gurrannaka hibzan nazami kauni sagiran min biladil ajami walibni ihda wa ishirina sana ma'aziratan makbulatan mustahsana yana faɗin cewa wato kada ka rudu da haddace waɗannan baitoci sabila da ni ƙarami ne daga ƙasan ajamawa ɗan shekara 21 shi ya rubuta wannan kuma yake neman uzurin a karɓa kuma a kyautata duba cikinsa kuma bayan wato ya rubuta ruhul adab yana da shekara 21 bittali littafin da ya biyo bayan ruhul adabi shine shahararren littafin nan mai suna a nurul basar wanda nurul basar baitoci ne da yau akan tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama irin dai a irin yadda aka gabatar da littafin hamziya to haka nurul basari ma yake hamziya in muka lura da mu ga da akwai babun aihuwa da akwai mu'ujizozi akwai akwai wato bangarori aurensa da sauransu to duka haka shi ma a cikin nurul basar irin manhajin da maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu wa kenan ya rubuta ruhul aya ya rubuta nurul basar yana da shekara 25 ne a rayuwansa daga nan kafin ya kai shekara 28 shehu ibrahim ya bunƙasa ambatansa ya cika duniya ya rubuta manya-manyan dawawinu na yaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wanda har a yanzu waɗannan dawawinu suna nan ana karanta su kuma ba da su gushe ba har zuwa hura kaho ana karanta waɗannan littattafai ana jin nishaɗantuwa da jin daɗi da kalmomin da ake yaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan littafi din amma bayan wato irin yadda shehu ibrahim radiyallahu anhu ya taso cikin wato baiwa na ilimi da baiwa na wilaya duka wanda allah ya lullube shi wanda za mu kira wannan abu da inaya ce rabbaniya ba iktisabi ba ne wato ba aiki ne ya sa shehu ibrahim ya samu a ɗan ƙanƙanin shekarunsa shekara ashirin da ya tara irin bai wanda ke da shi ba wannan dai ina ya ce rabbaniya Allah ne ya bashi wani kulawa na daban bayan kuma ƙoƙarinsa da jajircewansa da wato tsayuwansa a wajen neman ilimi ɗin da kuma bibiyan karatuttuka shi ibrahim ya samu tatawur kamar yadda ya zo cikin wannan littafi wa hadasa تطور عزيم في حياة الشيخ إبراهيم وهو في الثامن والعشرين من أمره عندما أعلن بأنه الكليفة المطلق على الشيخ عن الشيخ أحمد التجاني وأنه صاحب الفيدة التجانية التي تمناها كل كبار كلفاء الشيخ التجاني لأنفسهم وتوشي إبراهيم ياسا متطور بنكاسة yana da shekara bunƙasan da ya samu ya samu ne yana da shekara 28 lokacin da ya sanar da cewa shine khalifan shehu ahmadu tijjani alal itlaqi wanda shehu tijjani ya yi ta ba da labarin akwai wannan khalifa da dai zo kuma shine sahibul faida wanda khalifofin shehu da dama sun yi buri sun yi da'awan cewa su ne ma'abota wannan faidan da daga cikinsu da akwai a shehu umarul futi da makamantansu wannan faida ita ce allati akhbara anha shehu tijjani fi qawlihi ita ce wanda shehu tijani ya ba da labarin ta cikin maganansa cewa sata'ati faidatun ala ashabi hatta yadkhula nasu fi tariqina afwajan wato faida da ta zo kwarara zai zo wa sahabbaina har sai an shiga cikin ɗariƙan tijjaniya afuwajen ta ƙofofi daban-daban daban-daban kuma faida da ta zo lokacin mutane suna cikin matsanancin wahalan yadda suka kasance a ciki na rayuwar duniya to a ce za mu fahimta daga nan cewa shi faida faida da ake cewa ba wai faida wani abu ne da ya ƙetare ko kuma ya fita a kan doron abin da zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ko kuma wani abu ba a faida shine malala irin dai yanda Allah subhanahu wata'ala yayi albishir wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to ma'ana faida shine tururuwan mutane zuwa ga shiga dariƙan tijjaniya da kuma samun sanin ubangiji mutum ya san ubangijinsa a cikin kankanin lokaci sannan kuma mutum ya ya lizimci nagarta da kuma suluki mai kyau a hanyar ubangiji wannan shine abin da wato faida ke nufi cikin maganan shehu ahmadu tijani radiyallahu anhu amma wato canjin da maulana shehu ibrahim ya samu bayan shekara 28 din nan ya ayyana cewa shine khalifan shehu ahmadu tijani wanda an rawaito baitocin da maulana shehu tijjani shehu ibrahim din yayi cikin tabbatar da haka wanda yake cewa wanda a cikin kit'ansa ne ke cewa wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannati al-khuldi bila buhtani iz annani khalifata tijani madad mustafa al-wara al-adnani to a wannan bayan wannan bunƙasan shehu ibrahim din a kasancewansa shine warisul faida kuma manya-manyan malamai wato daga burtaniya da makamantansu sun zo sun sallama ma shehu ibrahim ala ragmi cewa da yawa daga cikin yan uwan shehu ibrahim ba su sallama masa ba a wannan lokaci din daga cikinsu akwai muhammadul khalifa dan uwan shehu ibrahim wannan kuma yana faruwa amma kuma manya-manyan malamai na duniya lokacin sun zo sun mika masa wuya akan shine sahibul faida din to daga kasancewansa malami a ɗariƙan tijjaniya kuma jagora ya canja lokaci guda daga kasancewansa malami a ƙasan senegal zuwa kasancewansa malami a duniya shine wannan wanda profeso ya faɗi a nan wajen lakin na tahawul alhaƙiƙi min alwataniyyati ila alalamiyya wa min shaykh at-tariqati ila shaykh al-islami qad bada'at qissatahu qissatahu من لقاء الشيخ إبراهيم بأمير كانوا الهج عبد الله باير بمكة المكرمة wato shehu ibrahim ya samu tatawur na karbuwa a duniya ba a iya senegal ba bayan ya haɗu da sarkin kano wato a alhaji abdullahi bayero a makka a alif dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da biyar miladiya kuma alif dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da biyar a lokacin ne sarkin kano ya nemi maulana shehu ibrahim kaulaha ya ziyarci kano ya ziyarce shi shehu ibrahim ya amsa masa ya zo kano bayan shekara takwas da alkawarin da ya yi masa to daga wannan lokaci ne shehu ibrahim radiyallahu anhu ya daɗa samun karɓuwa a sassan duniya gaba ɗaya ya kuma kafa asima na faida a garin kano wanda shi da kansa ke faɗan cewa kano ɗin ita ce asimatul faida nasa wanda da yawa yana faɗan kalmomi na yabawa da girmamawa ga mutanen Kano dan a cikin Rahidatul Hijaz ko Anailul Fab yana faɗin karashu min Kano wa qalbi bi Kano limla wa ahbabi bi Kano sakano na fita daga Kano kuma zuciyana yana Kano sabila da masoyana da yawa sun zauna ne a Kano bayan ya zo Kano ya yi ziyarci kasashe da yawa ko ko ya ziyarci garuruwa da yawa a Najeriya musamman ya ziyarci ya ziyarci ya je kaduna wanda aka ce a kaduna ne ya haɗu da wani babban mutum khadimi mai himma alhaji abdullahi bidda wanda an ce shi ibrahim sai da ya yi baitoci yana yabansa a ciki yana ce kalhaji abdu bidda min kaduna kullu muridin fi kaduna duna kaman alhaji abdullahi bidda daga kaduna duk wani muridi a kaduna bai kai shi ba haka ya zo jusma cikin abubuwan da ya tabbata wanda an ce jajojes ba so ɗaya ba ma ba so biyu ba wanda yana faɗan kalmomin yabawa ga mutanen jos ɗin yana cewa iza ra'aita ma jara fi josa taqulu laysa fi josa majusa idan kaga abin da ya faru a jos to ba za ka ce da akwai majusawa a cikin garin jos ba to dama shi Shehu Ibrahim daga cikin abkariyan da Allah ya masa na sha'iriyan waka Shehu Ibrahim ya kasance a duk wani wajen da ya tsaya ko ina ne ko, ko labari kuka yi zai canja wannan labarin ya daura su akan wazani kuma ya ba su kafiya su zamanto wato sun hau kan doran ɗaya daga cikin buhuru shi'ir guda goma sha shida ko kuma guda goma sha biyar to lokacin da shehu ibrahim ya zo kano ne ya zo da shahararren littafin sannan mai suna kashiful ilbasi an faidatil khatmi abil abbas wanda wannan littafi littafi ne da ta shahara a bangaren tasawuf kuma ta shahara wajen bayyana menene dariƙan tijjaniya kuma wane ne maulana shekhu ahmadu tijjani radiyallahu anhu to wani lokaci an tambayi maulana shehu ibrahim a gurguje akan menene manufofinsa na da'awa wani dan jarida ya tambaye shi menene manufofinsa na da'awa kuma menene manufofinsa cikin ayyukan da yake yi domin shehu ibrahim manufansa ba shine kadai ya yada tarikan tijjaniya ba a'a manufansa ya yada musulunci musulunci ya shiga ko ina ba kowa ya ma karbi ɗarika ba a'a kowa ya shigo cikin musulunci ya jihadi domin yada musulunci shi wannan shine babban manufan shehu ibrahim radiyallahu anhu shine manufansa na farko na akwai kasashe da dama wanda maulana shehu ibrahim ya je ba an san shi ne ma a sufi ko dan ɗarikan tijjaniya ba a'a an san shi ne a shugaba na addinin musulunci shi yasa aka ce bayan Maulana Mushe Ibrahim ya dawo daga ya dawo daga Habasha yake ba da labari ma iyalansa cewa ya nada kalifofi a garin Habasha suna ta mamaki Ethiopia kenan suna ta mamaki suna tambayinsa suka ce masa to yaya ka nada kalifofi yanzu har sun san Shehu Tijjani sun zama yan faida sun yi samu ma'arifa sun yi tarbiyya Shehu Ibrahim ya girgiza kai ya ce ba su ma san wane ne Shehu Tijjani ba ma su dai sun karbi musulunci ne su kalifofi na ne a musulunci wanda yana ambaton haka yana ce harashi bi haka lafto ahla mawaddati humuna sarudinan nabiyyi fi'ala qad itasamu bil habli habla muhammadin rijalan wa atfalan kibaran wa atfalan nisan wa rijala to a cikin abin da Shehu Ibrahim ya lakhasa dangane da manufofinsa na da'awa ya faɗi abubuwa kaman haka ya yi hira da wani ɗan jarida mai suna abdulkarim annayyazi yake faɗa masa manufofinsa na da'awa abubuwa guda shida ne da'awatu ghairil muslimin li yadkhulu dinallahi tarikin alwasaniyata wal masihiyya kiran waɗanda ba musulmi ba da su shigo cikin addinin musulunci su bar bautan wato su bar wasaniya bautan gunki kuma su bar masihiyya ma'ana cewa annabi isa Allah ne a'a su yadda da cewa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama manzon Allah ne, kamar yadda annabi ya gaskata annabawansu, ya tabbatar da cewa annabawan annabi Isa, annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi ya faɗa mana cikin Ƙur'ani la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ba da mu raba tsakanin wani daga cikin manzanni ba. Ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Musa wa Isa da sauransu dukka gaba ɗaya. to kaga wato shi ibrahim yana da awon gaba ɗaya a zo a shiga cikin addinin musulunci kenan wanda imam al-busari yana yin martani ma masu mutanen nasara masu cewa annabi isa allah ne ya ce lau jihadna juhudakum lastawaina awalil haqqi ba biddalal istiwa'u da a ce mun karyata annabin ku isa kaman yanda kuka karyata annabin mu annabi muhammadu da dukkan mu mun daidaita da ku cikin kafirci sabila da imani da manzanni yana daga cikin arkanul imani sitta rukunin imani guda shida law jahadna juhudakum lastawaina awalil haqqi biddalal istiwa'u na'am to farkon manufan shehu ibrahim shine da'awatu ghairil muslimin li yadkhulu dinallahi tarikin alwasaniyyah wal masihiyyah nabiyu taw'iyatul muslimin wa irshaduhum hatta yastamirru sayruhum ila Allah wato wato taimaka wa musulmi da ba da kariya wa musulmi da shiryar da musulmi har tafiyansu zuwa ga Allah ya ci gaba ya ci gaba liyazdadu imanan ma'a imanihim dan su samu ƙarin imani akan imanin da suke da shi manufansa na biyu kenan ma'ana irshadi da kuma tabbatar da musulmi akan abin da manzon Allah ya koyar shine manufan Shehu Ibrahim na biyu manufansa na uku nashru lughatil qur'an yaɗa yaren larabci domin maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu yana daga cikin tsananin soyayyen da ke yi ma larabci kuma dama in ka ga mutum na tsananin san larabci to san annabi muhammadu ne yasa yake san larabci dan manzon Allah ne yace ahibbul araba li salasin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahli al jannati fil jannati arabi ku so larabci dan abu guda uku ni ba larabe ne alqur'ani larabci ne maganan yan aljanna ma larabci ne to shi ibrahim yace daga cikin manufofinsa shine ya yada harshen larabci kada mu manta a garin wato yaren shi ibrahim ba larabci ba ne amma kuma he da shi ibrahim ya mai da alƙaryan da yake gaba ɗaya alƙaryan kowa da larabci yake yin magana maza da mata yara da manya ya zamanto allughal muhalliya ya zamanto kaman yaran da kowa kaman yaran da kowa ya tashi a kai kawai ko da mutum bai je makaranta ba da ka ji yana yin magana da larabci manufansa na hudu ta'miqu shu'uri bil ukhuwati al islamiyya wato zurfafa mutum yana filin yana jin yan uwantakan musulunci tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi kaga wannan yana nuna me kenan yana nuna alwahba haɗin kai wato a samu haɗin kai mutum ya ji cewa ko da na saba da wani a mazhaba ko da na saba da wani a fahimta to mu musulmai ne da mu da shi da kowa da kowa ma na biyar التعاون مع الحركات والهيئات الإسلامية في العالم taimakekeniya da 'yan uwa masu harka na addinin musulunci da kuma masu yin wani abu domin shiri dangane da addinin musulunci da kyautata makoman musulmi to shehu ibrahim ya ce ina da manufa wajen haɗin gwiwa da su domin kawo wa musulunci ci gaba a tasaddi lil kuwatil bashariyati والتبشيرية والصهيونية sannan kuma toshe ƙarfin wato tafshiriya wato masu yada bishara wato kirista kenan masu yada bishara to a toshe ƙarfinsu domin yada da'awan addinin musulunci da kuma sahiyuniya yahuda wanda suke ƙoƙarin su yi mamayawa musulmi a ko'ina da ko'ina waɗannan abubuwa kamar yadda na ambace su a su ne manufofin maulana shekul islam cikin da'awarsa kamar yadda ya faɗi kuma wato za mu ga haka cikin ayyukansa don idan muka duba maganganun babu wani waje ɗaya wanda Maulana Shehu Ibrahim Kaulaha ya ambaci cewa ya zo ne domin ya yada ɗariƙan Tijjaniya ko ko wani abu a a dukkan aikin gaba ɗaya cikin al'islamu ne sannan kuma aka gangara cikin al'ihsanu wanda da mu zo kan wannan ɓangarorin insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
shehu ya san wannan makiya suna zazzagin mu wai ga irin yan fairar nan rage dai ka samu murakunka wanda ya koya ma wannan ko dai mun san barhama lamarin sa ba wasa ne ba